بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da zai tarayi kanmu ya ba mu ikon ganin wannan yammaci na lahadi 24 ga watan zulhijja bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 443 daidai da 23 ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu ta damu harifi salafiya wadda babban malamin hadithi Allah gafarta mishi mishi rahama baban Abdulrahman a Sheikh Muhammad Awal Adam Albani ya assasa wannan muna karatu ne a ajin Yahaya Yola ajin da yake karanta da karatun Alkur'ani ga musamman waɗanda suke matakin farko da yadda tajawidi da kusakurai sannan kuma da bayyana ma'anonin shi a takaice wannan shine zaman mu na 48 a jerin giyar ajin insha Allah taken karatun kuma shi ne alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi allah ya taimake mu yi mana muwafaka a karatun da ya wuce mun fara farkon suratul mursalat ina ga zuwa aya ta 26 ko da bakwai ko zuwa aya ta 28 ma daga farkon suratul mursalat zuwa aya ta 28 a cikin surar in allah ya da kuma yau za mu ci gaba sai dai shi malam da ya asasa karatun dama ya yi niyyar cewa duk in aka zo za a karanta suratul fatiha sai an kai wani mataki mai nisan gaske da ana kyauta zaton in allah yadda wanda duk yake zuwa ajin ya iya suratul fatiha da kyautatawa daidai gurgudu insha allah sannan sai mu daina sai mu ci gaba da yin sauran karatun da ya dame mu amma ba za mu daina ɗan da sai mun daɗe muna kyauta zaton duk wanda muke tare da su suke bin mu in allah yadda sun yi itikani na suratul fatiha yadda ya kamata allah ya mana muwafaka ya mana jagoranci to za mu karanta suratul fatiha gaba daya tare da sauti daya bayan mun gama sai mu dawo mu karanta suratul musalat daga farko zuwa inda muka tsaya sannan sai mu ci gaba da karatun mu ne wani Allah yadda daga aya ta 29 kenan bismillah a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamzihi ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تسمى كانت سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذكرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين نعم الحمد لله anan muka tsaya ko to za mu ci gaba daga aya ta 29 insha Allah za a saurara a karanta kamar su uku ko su biyu daga nan sai a faɗi hukuncen-hukuncen ta jawidi amma ba hukuncen-hukuncen muke faɗi da sunayensu ba mu ce al-ibuhara al-izama al-kilab a'a muna faɗin yadda ake karantawa amali sai mutane su ji sannan kusakurai da ake yawan yi wanda muka saba ji ko malamai suka saba ji sai a gyara bayan gama sai a amsa a zo a karanta tare sannan sai a yi tarjamar ma'anonin insha Allah ta taice Allah ya mana mafaka to za a saurara ko بسم الله الرحمن الرحيم انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
tuna bari mu tsaya nan kan mu cika ko sai mu fara shi karatu da karshe
بسم الله الرحمن الرحيم انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الذهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
bayanin tajawidi bismillahir rahmanir rahim in fariqu kar amince mun karanta wata kaida a can baya yadda ake tashi da hamzatul wasli ma'ana yin wannan farkon karatu da za ka ba fataha ba kasra ba dhamma muka yi bayani cewa kaida guda ɗaya ce ko guda biyu ɗaya shi ne mutum zai kalli wannan alifin ɗin alija sai wannan nun guda sai wannan kuma ɗa'un ɗin alifun nunun ɗa'un sai mutum yi la'akari da abin da yake kan harafin ɗa'un ɗin nan harafi na uku kenan ɗaya biyu uku to idan fatha ne wasali sama kenan ko kasra ne wasali kasa kenan to mutum zai tashi da wasali kasa ne a farkon karatu sai ce in talibu haka ne ko mun yi a can ba ya iya tuhan nafsul mutma'inna irji'i kar mutum ya ce arji'i ko urji'i idan dai fatha ne a harafi na uku bayan alifun nunun wawu in fataha ne harafi na uku yake da shi ko kasra to za a tashi da kasra ne amma idan damma ne kuma bamma to sai mutum ya tashi da bamma ma'ana da fata da kasra hasan da usain da yan uwan juna ne ana tashi da kasra ne a dukkan karatu ko alqur'ani ko na abu a larabci amma idan bamma ne sai a tashi da bamma kamar udukul wahabi salam ko udu kaga alhamza ga dalil sannan ko sai a ce udu urkub bi rijlika hada muttasal misali an gane ko da kan mutum yazo ce an tali ku sai ce mine in taliku ko da ya mance kuma sai tuna ka'idar wasani harafi na daya shine al-alif na biyu nun na uku qawu menene wasanin da yake kan qawu din nan fataha to in dai fataha ne ko kasra suke kan abu na uku to za a tashi da ni al-kasra sai a ce in ka a ce un ko a ce an ka'idar kenan in kwaliku in kwaliku ita kuma nunan za a gaba komai a kanta mun yi bayani mun ce da aka nunan ba komai a kanta a wannan wannan rubutun alkur'ani to alama ce cewa za a abin da ake ce madda afon kunna ba a so a wuce da kudu kar mutum ya ce in kwaliku ila a'a ana so ya tsaya dan yin abu abin da ake ce gunji in kwaliku kai ce in kwaliku kawai ya wuce da sauri ba haka bane ba haka ake karatun alkur'ani da kyau mutum zai ce in saboda mene nuna ɗan babu komai a kanta sai a ce in kwaliko sai kuma harafin ɓawa nuna yau magana kar mutum ya faɗe shi da yaran su ya ce in ɗaliko kamar da muke cewa ɗan liti a ko ya kwaikwayi larabawa ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ko inna anzalnahu qur'anan arabiyyan da larabci ake so mutum ya iyayensa ya karanta kai ce in ɗaliko sai ce in ko fa wannan idan mutum ya saba tun yana ko kara kasa-kasa in ya saba dai bai saba juya rashin bai na daurewa har ka mutu haka za ka yi ta faɗewa amma mutum yana ɗan daurewa yana kan in kwali ko kai ce ɗan litin ko da ba larabar zuwa ba zai ce kai ɗan litin ce ya kwali ti haka misali zai ce to harshen su ake so mu kwaikwaya ko in kwali ko kar mutum ya ce in ɗali ko bai yi karatun bai yi ba bai yi daɗi ba ma in kwali ko ba ɗali ko ba kwali ko ko ko in kwaliku ga alamar tafiyar tsutsa kenan matta kenan da an gan shi kamar fataha ne amma shi ya yi tafiyar tsutsa to alamar za a ja sauti kenan ba a so mutum ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya mutu sautar mobil gawa yana jan madoji shi yasa mun muna itimadi da wannan mun fi so ko da wanda ake cewa aljaiz al-munfasil mujata gaskiya ya fi mana saboda mai koyi ta'siyan bin rasul sallallahu alaihi wasallam fil qira'ah in taliku sai a ɗan ja sauti ila ma kuntum shi ma wannan kuntum nuna ta za a bukaliya ba komai a kanta alamar gunna ke ne alasa wayanda suke baki kila kuna fahimtar mai mu mun taho ne daga mabadi kamar mutum bai san komai ba to insha Allah wani ba sai mun cika shi da cewa wannan izhari ba zai rike ba amma ya iya karatun amali insha Allah da haka da haka wata ran mun kai wani nisa kuma sai mu canza sai mu ce sunan kaza sunan shi zahari a hankali a hankali har a rike insha Allah Allah ya taimake mu malai asasa karatun nan gaskiya shekaru 13 da suka wuce Allah ya gafarta mishi akan manhaji namu na salafiya na salaf kenan ma'ana a karantawa mutane ba rarara karatu ba su dinga sanin me suke karantawa ba ka ba su tadabburi ba ne mutum yana ta karanta in ɗaliku bai san me yake karantawa amma in yana karantawa yana ji shine ma zai tadabburi in baka san me kake karanta ba yadda ma za ka kai tadabbur kamar turanci ne da ake sa mutane suna memorizing debates a secondary school mr chairman sir the panel of judges accurate timekeeper ladies and gentlemen ta je kuwa amma bai san me yake ce kuwa an gane ko to shi kuma qur'ani Allah ya saukar da shi ne dan a gane ya dabbaru ayati wal yatadhakkaru ulul albab shi yasa kila sai ga bakakin fata mu da wahala ne kuka muna karatun qur'ani larabawa da sun fara su shiraim sai ga suna ta kuka amma mu ba ma iya saboda mu san ma'anar shi simple in ka san ma'anar shi wataran zai dake kan Allah yadda sai ka ji ya kama ka Allah ya taimake mu to wannan ita ce barikatu salaf dama a wurin karanta da alqur'ani karanta sannan a san ma'anar shi sannan aikata kuma daidai gurgurdu Allah ya mana muwafaqa na'am in taliqu a jamar da ila ma kuntum kar mutun ya wuce da sura ce kuntum mm-mm. kuntum saboda mene wannan nuna nan babu komai akan ta alamar gunna kenan ko ila ma kuntum bihi kuntum bi ita ma wannan mimun din ba ta da komai akan ta alamar akwai wani abu kenan kai tsaye bayan ta aka samu babu to shi ma ana yin gunna a wurin mimun din ba komai akan ta dama da nunun da mimun kawayen juna ne duk in ka gaba a yi musu komai ba to akwai wani abu kenan a wurin kuntum bihi kuntum bihi kamar ce ce kuntum bihi a mun yi shi a can ina ne muka yi shi ma ina rabban bihi ina rabban bihi yau mai lafa biyu mun yi a baya to kuntum bihi mutum ya ɗaya guna kuntum bihi tsakanin mimun da bawon ɗin ila ma kuntum bihi tukaddibu a kiyaye harafin zaru tsinin harshe taɓa kaifin haƙorin sama guda biyu za tukadhibun ba tukazibun ba ko ya tukadhibun ko ila ma kuntu bi tukadhibun in qalibu shi ma kamar na baya ila zillin sinan harshe taba kaifin hakoran da guda biyu amma harshen yana sama ne shi wa wa zillin bi thalath duk mafitar su ɗaya ne sai dai wannan harshe na ɗagawa sama sosai wannan kuma yana yin kasa kasa ila zillin bi thalath haka talat shi ma a tha shi ma duri da suke fita dama da zawon da zalun da tha durin su ɗaya tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaban wurin nan guda biyu tha wa za duri ɗaya ne ila zillin di talati shu'aba shu'aba wannan bawon in za a tsaye a kan shi ba a daure shi ta muna faɗi kodin shi a karatukan harufa ne guda biyar ba a so a daure su ram koda suna da ɗauri ana shafa musu shigen kalan wasalin da ya biyo bayan su kai tsaye ba'un za mu tsaye a kanta da sukun ne mu ce shu'ab amma ba haka ake tsayawa ba za a kalli wani wasali ne yake kan al'ain shi ne fata hako sai kama da fata wannan shi ne zababban abin allah da shu'ab za a ce shu'ab ba a shu'ab ulhuwan lahu ahad yan lahu samad kar mu ke ce ulhuwan lahu ahad Allahu samad to ya kyauta amma ya bai daidai ba ila kullin bi thalath shu'ab shu'ab ainu ma wai kokarin fadalta ba mu da ita a yarukan mu ba a ba ba shu'ab shu'ab la walin wala yuni walin wa wannan kasratan din daya mu dai tsawo da kaga daya yayi gaba da dai to alamar gunna kenan in tsawon su daya ba gunna amma in ya wuce dai to alamar gunna kenan ظل بثلاث شعب لا وليل وتمتزي قلنا أول لا وليل ولا يبني هكا وليل و أجل يا فتور غانشي تنغنشي لا وليل ولا يبني فوانا غير من أدور التتمم تبقى إتباطة شهرك أن أيك تشوف نقل قلال الكور وقوم وجهك بلابيا ولا يبني من اللهب كما شعب دين لهب lahaba innaha din da aka ga nunun ko mimu an musu shadda to a tsaya wurin kaɗan a yi nan da gida musu gurnan nan kan mutum ya ce da innaha tarmi a inna inna da inda mimun da nunu suke masu shadda haka ake karanta su innaha tarmi innaha tarmi wannan ramun a kaurara ta duk da cewa mai ɗaure ce ta amma abin da ya ruwanta mai ne mai fata saboda mujawa abin da ya ruwanta mai fata ne na ka sai ɗauki hukuncin tau ne kar a ce tarmi a tau ro bismillahir rahim ka a ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mai fataha da mai gama ana korara su don haka ita ma duk wanda aka sami mai sukun amma abin da ya bayan shi mai fataha ne ko mai gama sai shafe shi abokin barawo barawo ko in ji bahaushe a karin magana shi amma dai shi ne wannan hukuncin kenan abin da ya shafi wannan sai shafi wannan tau ni bi shawari tau ni bi shawarin ra'un ta farko a kaurara ta ra ta bi kuma asiranta ta so da bi kasra ce bi shawarin shawarin kar a ce bi shararin kawai a bi shawarin abin da yake taimakon mutum kuma ya dabbaga waɗannan ƙa'idoji su ne karatu a hankali mutum zai karatu da saurin ne ba alamomi ba da gwalaye da gangaren to su ba laifi amma masu koya a hankali saboda tana kokari ne kamar mutum ne na koyan mota ran da aka fara ba ka koyi kare mata ki sai ka afka mata ka san ku sai da Allah ya ko to a hankali a hankali Allah ya taimake mu tawni bi shamarin to shararin shi ma ga kasrata wasu da tsawon su kai uku wani yawon kugan gaba shararin kasratan ɗan wani ya wani ko wani ya ɗan zoba to alamar gunna kenan kawai shi ne bishararin kalkasri kan mu ce bishararin kalkasri a'a bishararin kalkasri saboda in ka ga harfa ko fatatan ko bambatan ɗaya ɗaya gaba to alamar gunna ce kawai gunna amma kala kala ce tunda amaliyan muke kuma yau da gobe mutane za su dinga samun abu insha Allah suna talaki a hankali Allah ta muke mu innaha tarmi bi shamarin kal qasr kal qasr a kiyaye ka ka a ce kal kasr kuma kal qasr qasr a daure sad sannan a daure wannan rawun din kuma kal qasr rawun din kuma ai mata mini ai mata tafkhimi a kaurara ta saboda mujawara har ila yau saboda abin da ya biyo kal kafin mai fataha ne sannan wannan mai school din sabin sannan rawan nan to sai a kal qasur a kaurara wannan rawan nan saboda abin da wasalin da ke kurkusa da su kafin can baya shine mai fataha ka annahu ay gunna akan nunun ka annahu jimalatun sufur jimalatun duk lokacin da aka gaban matan sun kalli wuri daya wawun da wawun nan sun kalli wuri daya to alama kenan gunna ne shi ma amma an suka kalli sama da ƙasa to alamar ba gunna kenan to anan za a yi gunna ka annahu jimalatun jimalatun sufur wannan wawun wawun guda biyu ga matan kenan an suka kalli wuri daya alamar gunna kenan sufur shi ma wannan rawun a kaurara shi saboda dhamma ce ta biyu sai fa'un sannan wannan rawun da za a tsaya kan shi sufur a kaurara shi ka'annahu jimalatu sufur wailun yawma idin gashi nan wannan gammatan din sun kallo ide ne da haka akwai guna mun yi a baya mun yi wasu a baya wailun yawma ka ce wailun yawma izna wailun yawma idin lil mukaddibin zaka ji da bambanci wailun yawma idin lil mukaddibin wailun yawma idin lil mukaddibin zaka ji a kunna ma ba dai bai ko ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا haba ba ba mutum ba sai ya dage ba wurin fadinta tana fita ne a yadda mutum yake kai ce hada kawai hada hada sai a kiyaye zaru hada yawmu la yantiqun wannan nunin babu komai akan ta alamar gunna kenan ko hada yawmu la yantiqun yantiqun a kiyaye faɗin lawon ta ce yantiku yanti kamar dai balaraban ne yantikun wala yuqzanu lahu a daure alhamza da kyau yuqzanu lahu ka ce yuqzanu lahu wala yuqzanu lahu fayatadibun fayatadibun zalun zalun a kiyaye ya tadibun ka ce fayatazun al'ain ce fayatadibun wannan rawun kuma a kaurara ta saboda mai zama ce inda rawun take da fataha ko mai zama a kaurara ta faya ta nemun wailuyin yau mai idin lil mukaddibin a kiyaye zalzal haza yawul fasl mutum zai iya tsayawa a nan da alama nan a sama amma haƙi wucewa da karatu ya fi haza yawul fasl kuma tun da bai da tsawo haza yawul fasl jama'nakum wal awwalin ba wani abu nan fa'in ka na laƙo in kana nuna nan babu komai akan ta alamar gunna ke ko fa in kana lakum kaidun fakidun kaidun fakidun don matan din sun kalli wuri daya alamar cewa za a yi gunna kenan inda matan wawun wawun da suka kalli wuri daya alamar gunna amma an ɗaya sama ɗaya kasa kuma alamar izhari ne mun yi sabani فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين to a takaice kenan insha Allah hukunce hukunce da yadda ake karantawa ila kuma da kusakure da akan ji yau da gobe to yanzu sai an sako bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim in إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ولي ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
a karanta a ji sai mu juya بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون لا ظليل ولا يغني من اللهب كأنه جمالة صفر هذا يوم لا ينطقون ويل يومئذ للمكذبين فإن كان لكم كيد فكيدون نعم
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
إنها ترمي بشرر كالقصر ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ويل يومئذ للمكذبين ko za mu karanta gaba ɗaya kuma su ɗaya gaba ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جاء
sura farko dai ta fara da rantsuwa ne Allah ya rantse da is- iska iska ba iskoki da Hausa iskoki aljanu kenan ko ya rantse da su wanda yanzu gashi nan suna ta karawa ba ka da iko haka ka gansu haka zaka bar su ko sannan ya zo ya rantse da mala'iku sannan Allah ya ce mana lalle abinda ake mana alƙawari din nan inna ma tu'aduna lawaqi lalle tashi alkiyama gaskiya ne Allah ne ya rantse da abinda yafi karfin mutum sannan ya gaya mai tabbas ranar tashin alkiyama gaskiya ne sai Allah ya ce wace rana ne shine ranar da wasu abubuwa za su faru ko inna ma tu'aduna lawaqi fa idan nujumu tumisat yayin da kawai gari kaga hasken tawari bashi to gobe kenan misali hasken za su za su disashe gaba da taurari yawa idan sama ufurijat idan sama aka kece ta mala'iku ga suna ta saukowa kai ma kasa ranar tashin kiyama kenan to Allah ya gaya mana ya gaya mana ya gaya mana da kuma cewa dan adam ma da yake taurin kai Allah ya ce alam na khuluqu min ma'in mahin shin ba halicci dan adam wai da ruwa wanda yake wulakantacce ba wurin ruwan mani in aka zuba misali a hannu da za a zo da fi wata car duk zai watsi dan adam ne amma bai da wani karfi amma daga nan faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum a cikin mahaifa Allah ya bata tsaro yadda ya kamata zuwa wani lokaci sai kuma a haifi mutum ko wannan mutumin ne yake cewa bai da Allah da ran tashin kiyama ba Allah sa da ma yadda siyakin yake ga rantsuwa ga cewa akwai ran tashin kiyama ga ma abin da zai faru to kai ma waye to barka jima kuma ka an kaki sai Allah ya ce in taliqu ila ma kuntum bihi tukadibun za a ce wa kafirai ku tafi ku shige abin da kasance kuna karyatawa in taliqu ku tafi ila ma kuntum bihi tukadibun zuwa ga abin da kasance kuna karyatawa duk kafirai ba sai tashin kiyama ba akida suke nan suna ganin daga duniya sai kaduna a more a ji dadi shikenan kuma to Allah ya ce musu to ku tafi ku tafi ku shiga abin da kasance kuna karyata wuta din nan kenan ko in qaliqu ila dhillin bi thalathi shu'ab ku yi maza ku tafi wannan fa magana ba da kar- ba da sanyi ake musu ba da tsawa ne islauha fasbiru aw la tusbiru sawan alaikum ana ga musu buga- bakaken maganganu ku tafi ila dhillin ga wata inuwa can bi thalathi shu'ab wanda take da rassa guda uku hayakin wutar jahannama ne in ya turaru sai hayaki sai zama kama guda uku haka tripartite kenan ko musallat ko triangular hayaki hayaki sai ga kamar lema ko kamar jido kamar rumfa di salatu sha'ab kamar inuwa sai a ce ku tafi can isgilanci ne ba saboda a hora su an gane ko sai Allah ya ce wannan inuwar ko to la ne. ita ba ta da sanyi irin na inuwa ai in ana rana idan mutane suka shiga inuwa mai suke nema sanyi to labalilin ita wannan inuwa ta hayakin wutar jahannama ba ta da inuwa mai daɗi wala yughni minan lahab sannan ko ba ta kare mutum daga harshen wutar jahannama ya zo cafke shi inuwa tana kare ka daga sanyi daga rana ne ai to ita wannan inuwar ba inuwa mai sanyi sannan kuma idan harshen wutan jahannama yazo ba ta iya kare su shine la walilin wala yubni min Allah ko innaha tarmi bi shararin kal qasr wutar jahannama za ga tana jifa da tartsatsi shine sharar tarmi tana jifa da tartsatsi kal qasr kai ka ce wani katon gini ne kamar masallacin nan yanzu misali a ce an jiho wani abu irin wani ai dole a ji tsoro a lokaci daya tartsatsi ta jahannama take kamar wani katon gini ko kuma misali kamar daro hadith na namu dogon gini babba haka tana tartsatsi bisharar tartsatsi kalkasar kamar manya-manyan gini babban gini haka an gane ko kuma irin gini na rumawa da za ga ana nuna ko manya-manya haka za ga wutar jahannama tana jifa saboda bala'in ta Allah ya tsare Allah ya ce ka annahu jimalatun sufur kai ka ce wannan tartsatsin wasu raƙuma ne baƙaƙe kamar katar raƙumi wurin launi kenan in ta jeho shi kamar katar raƙumi irin baki kalan kenan jimalatun a suku wata wasan jimalatun ka annahu jimalatun su ko sai Allah ya ce to wai mu yawma idin mukaddibi asara masifa halaka ta tabbata ga masu ta wannan rana duk wanda ya tafi wannan rana a matsayin mai kare ta tashin kiyama to ya shiga Allah ya tsare mu Allah ya ce hada yawmu la yantiqun wannan yini ne wanda kafirai ba sa magana ba za a basu magana ba ba za a basu magana ba wala yughfanu lahum fayatadrun ba za a basu izini ba wala tanasu ba da uzuri ba za a yi musu izini wala tanasu ta Allah mu kaza kaza da kaza to malamai suka ce kamar da malam Abubakar gumi ya kawo a tafsirin shi mataki mataki ne akwai inda ake barin su su magana akwai inda ko ba sa magana ko to a wannan wurin ba a barin su su magana ba za a ba su izini ba balantana su kawo izini su ce ai su ba san cewa musulunci shine gaskiya ba kamar da duk wani mai laifi yake ko a duniya an kama dan kidnapper ko za a kashe shi sai ka je na cewa ai shi wallahi saboda rashin kuɗi an kawo shi mai shan duk ba uzuri bane Allah ya tsare mu wala yu'dhanu lahum fayatadun wayl yawma idhil lil mukaththibin azaba da hasara ta tabbata ga masu kare ta wannan rana hada yawmul fasl Allah ya ce wannan shine ranar sakamako ranar da za a rarrabe waye akan musulunci waye akan kafirci waye akan sunna waye akan bid'a Allah jama'anakum mun tattara ku gaba daya ba wanda ya sai gudu wal awwalin da wanda suka zo gabanin ku lokacin ana magana ne da Qurayshawa to koma kai dai waye za a tattara ka ko kai ne na karshen zuwa duniya kenan to za a kawo ka da wanda zai zo kafin kai mana za a kawo ka a kawo iyayenka da kakanninka har zuwa annabi Adam da kowa da kowa jama'anakum al-awwalin Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani makirci wata dabara wani technology ICT driven era wanda za ku kara kanku ko ka san yanzu a ce in tsunami sai su ce za su kawo wani anti tsunami resistance waye da sauransu za su kara kansu to wannan aya tana da ban sha'awa ni tana burge ni Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wata dabara wani technology wani wayo ko dan najeriya da yake tunanin kai sata kai sata kai sata a gwamnati a kai ka kotu ka kawo lauyoyi ko to bismillah gashi nan fa in kana lakum kaydun fakidu in kuna da wata dabara da kuke gani wani wayo ko wani makirci wata hikima da za ku yi ku kubuce to ku kubuce din ku yi mun makircin gani Allah ya ce wailu yawma idil mukazzibin a wannan rana asara da halaka da musiba ta tabbata da duk masu kare ta wannan rana Allah ya tsare mu to wannan a takaice kenan insha Allah sai kuma Allah ya kai mu karatu na gaba malam bashir ka mun alama tun da wai hashe da tsanin to masu baki ku ya za ku ji karatun namu na dalibai ne ku malamai ne ko insha Allah ana yi ne kasa kasa hankali a hankali ana tafiya ana wannan insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya shige mana gaba abin da kuke Allah ya ba mu sai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر إليك السلام عليكم